أبا مريم ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فقل ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا من كل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين آية وجه نجيا النبي موسى يا جي مناجاتي لله يجي ذنجم الله da ya yi shaukin cewa ya ga Allah ma da kansa shi ne ya ce rabbi arini an zuru ilaika qala lan tarani walakin zuru ila al-jabal wa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani wa lamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa harrama zalika bayan ya so ne ne farfado sai ce subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin anan ne Allah ya ci gaba da magana da shi amma a cikin mujajatin da yake yi a kamar yadda aka ruwaito kamar za Allah alaihi salatu wassalam annai Musa ya nemi abubuwa da yawa a wajen Allah yana ce Allah na samu a cikin attaura akwai waɗansu al'umman da za ka yi linjilansu a kirjinsu ma'ana masu hallace maganar Allah Allah ka sanya min cikin al'umma na Allah ya ce a wannan ummatu Ahmad ne wato al'umma Annabi Muhammad ya ce to na ga wasu al'umma har yau a cikin attauran suna salloli biyar tsakanin dare da rana kuma ladan sallah hamsin ake ba su kudu Allah ka bani al'umma na sai Allah ce Musa kai wannan al'umma Muhammadu na ga wasu al'umma suna azumi a shekara wata guda kuma kana ba su ladan azumin shekara duka Allah ya ce Musa al'umma Ahmadu ne ba naka bane na ga wasu al'umma ka sauwake musu dukkan komi suna tsarki da ruwa ba irin na banu Isra'ila wanda in wani abu ya same su sukan yanke tufafinsu ne shine tsarkin amma su al'umma amadu sukan yayyaba ruwa ne sai ta ai ba al'umman ka bane al'umma amadu ne na ga wani al'umma kai musu rahama har ƙarshen idan sun ƙare ranar kiyama sai ta al'umma amadu ne yayi dai ta tambaya duk abin da ya tambaya wanda ya gani a cikin taura sai Allah ya ce ba al'umma ka bane al'umma Ahmad ne wato annabi Muhammad sai na ce ya ubangiji komi ka ba Ahmad ka ba domin in haka ne ka karta annabtan gama ka sa ni cikin risala na Ahmad ka sa ni cikin al'umman annabi Muhammad sai Allah ya ce ba zan karta annabtan ba yace to ba za karba ba ka nuna mini su sai ya nuna mashi al'umma annabi suna ta kabbara a cikin munajatin da ya da Allah ke yana faɗa daga nan sai Allah ya ce mashi ya Musa in bi sabaitu kana zabe ka in sabbuka ala nasi bisa mutane a halin zamanin mutane zamanin kuma na zabe ka bi risalati da da manzanci na bin jami wal ifradi bi risalati ko bi risalati wa bi kalami na kebance ka da yin magana da ni ta kalimun iyaka shi yasa ke ce masa Musa kalimullahi خذ ما آتيتك كربي عليك نما من الفضل نفرلا وكن من الشاكرين كما مسكين ما سوى وديا يا سمي غنيمانا وكتبنا له كرم تامسا في الألواح أشكن ألنا التوراة أي ألواح التوراة وكان من صدر الجنة ينا لكسين كم الجنة وزبر جد وزمر آه وانا سأل أو أو don kulle shi dukkan komai an rubuta masa yuta ne zai na ke bukatuwa gare shi fitini a cikin addini sannan a cikin alkawar akwai mau'izatan wa'azi wa tafsilan da rarrabewa ta bayyana da kulli shayin ga dukkan komai bajanin min al-jadi wa dunya annabi Musa qul ha ka karbe ta kamar da mun anzala kullu mun ce masa qul ha min quwwati ka karbi wannan littafin al-tawra da karbi wai jani da kokari wa mulkan maka kawari mutanenka ya zo dutse ni ko bi a san ni a san ya ne ke mafi kyanta saurin mu da sannu zan gwada muku da alfasiki gudan fasikai shi ne fir'auna wato abu da mutanensa wanda ya misira da ta ake bai rumin gudu rabin su
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها كاذبين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجدون إلا ما كانوا يعملون tasrif ayati da sannu zan juyar da ayoyina ayoyin kuma su ne da layi na kudarci dalilan iko na min almasnu'ati daga abubuwan aikatawa wa gairiya da wani da don komi ka duba in kai nazari a kai zaka san Allah yana da iko bisa dukkan komi amma irin wannan ba zan ba waɗanda ba su da imani tunane ba allazina yatakabbaruna wanda suke girman kai fil halli a cikin kasa بغير الحج بعد الجامع بأن أفضلهم إنسابة ميتابها فلا يتفكرون فيها باب تناني أتكنت وإن يروا كل آية سند كون آية لا يؤمنون بها باب بعد الجامع وإن يلوا سبيل الرشد إن سنك تفكي لشريع الهدى الذي جاء من عند الله وإن يدون الله لا يتجدوه سبيلا بعض العيش تبرك يصرفونه للا تسجيش وإن يروا سبيل الغي من كتبرك متى أي الضلال يتخذوه سيسرك شكاما سبيلا تبرك ذلك الصرف وشانك جوي لمكي جوي تسوك برن كسيا لأنهم كذبوا بآياتنا سبب سن كرية آيو يمني وكانوا عنها غافلين سنزموا ربنا نوغ برن سكتم سنزموا والذين كذبوا بآياتنا ولن سكر آيوهم ولقاء الآخرة سكر يتجمع الآخرة البعث والغير تاج قيامة ولون تاج قيامة قبلت آمالهم أيكم سكيتك يا باش ما عملوا في الدنيا أبين سكيك الدنيا من خير كسلة رجم وصدقة المؤمن يلا صدقة in yi sadaka yana da lada a duniya yana da lada a lahira amma in har ba imani da duk wannan ayyukan da suka yi a nan duniya na alkhairi sai dai Allah biya su a duniya kamar sada zumunci na kafiri ko sada zumunci bala zawa bala don babu lada gare su ne a dabi sharfi saboda da shi sharaɗinsa kamar yadda ka san shi kafiri saboda najasa ne bai da haram don kafirin ya sha giya ba ka kira sa ya ci haram in ya sha sha dama shi ma irin su ne in ya sha giya to haka nan iya yi aikin alhairi shi ma babu lada a ciki amma yadda mumini in ya yi zunubi za a zuwa shi zunubi in ya yi aikin lada za a zuwa shi lada hal ma yi zauna ba a masa sakayya illa jaza a sai sakayyan ma kanu ya amadona abinda suka je suna aikatawa min takazibi na karyatawa wal ma'asi da sa'a واتخذ قوم موسى من بعده من وليهم عجلا فسلكه الغار الم يرونه ذهب بهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما تكتب يمينهم وراودهم قربة قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين
واتخذ قوم موسى من بعده من حمله عجلا mutanen annabi Musa sun riki dan bijimi min bani bayan zahabihi tafiyar sa ilal munajati zuwa ga ganawa da Allah min walihim daga kayan adansu alladhi ta'aru min qawmi fir'auna wanda suka yi aro daga mutanen fir'auna bi illati irsin dalilin an banci fa baki inda hum yayi wanzu a wajensu wato lokacin da suka zo su bar da kafan su bani isra'ila su bar da kafan mutanen gyaudawa allah ya hori annabi musa ya kwashe bani isra'ila su fita to lokacin da za su fitan nan sai su mata suna tambayar su mutanen misra matan misra don su talakawa ne kamar bayi aka ɗauke su su ba mu aron kayan ado da gwalagwalan kuma ma za ne gudu suka yi ta karban kayan balɗin suka yi ta karban kayan balɗin don an ga suna fita sai a ɗauka za su fiki ne alhali ko Allah ya ce da su fita to bayan an fita can annabi Musa ya tafi wajen Ubangiji Musa Samiri sai ya karba ya ce ai annabi Musa ba zai dawo ba ya kera masu tambayi da ilan zarahu da kuma samiri jasadan badanin laman wa daman nama da jini yana zagawa da kuwarun sai ga sauti yusma'u da ake ji in kalaba ya juya kazalika haka nan bi wani turabi da sanya turbaya alladhi akhadahu wanda ya ɗebe shi min hatir faras jibril daga kofatar dokin jibril bi famihi a cikin bakinsa fa inna sarhu wal hayat a cikin gurbin sa akwai rayuwa shi ma yi da wasu abin da ake sanya wa makonu ita alzani ma zuhun ai ilahan alam ya rawo Allah ya ce ma su gani annahu la yukallimuhum cewa wannan dan bijimi baya magana da su wala ya hadiyyin ba ya da su sabilan da barki fa kaifa yuttakhadhu ilahan ya za a rike shi abin bauta ittakhadhu ilahan wa kanu zalimin sun rike shi dan bijimi sun zama azzalimai a lokacin mun faɗa a can baya ana fita daga cikin ruwa suka ga masu makka suka ce ma annabi musa alaihi salamu ka ba mu kuma kamana sai ce a yanzu yanzu allah zai tsira da mu ce kuna neman gumaka ashe akwai musa samiri shi ya yi wannan magana shi ko musa samiri a cikin bani isra'ila ne amma shege ne lokacin da uwarsa ta haife shi sai ta je ta ajiye shi a kogon dutse da Allah ya nufi zai fitar da wani mummuna abu a karkashinsa sai Allah ya dinga aiko mala'ika jibril yana ba shi nono har ya girma har ya zama cikin bani Isra'ila shi ya yi wannan annabi Musa Allah ya kira shi ne munajati kamin ya dawo sai ya zo yana samun matan bani Isra'ila nan yana cewa ina gwalagwalan nan ne wanda kuka ara kun san ba halal ne wajen ku ba ya tattara ya tattara ya ce bai kamata ba sai ya zuga zuge guga ya naraka shi yana naraka shi sai surar da dan bijimi yana gama surar da dan bijimi to da yake ya san mala'ika jibrilu lokacin da mala'ika mutanen fir'auna suka shigo ruwa za su ketare fir'auna ya ki shiga sai mala'ika jibrilu ya zo yana bin fir'auna yana kora shi shiga ruwan dole zuwa fitar da shi to tafiyan da yake yi akan dokin da yake yi to kafan kasan wurin sai yana motsi ashe akwai gurbin rayuwa a wannan dokin da jure da yawa kai musu samun sai ka dauka ta za a jaka ka boye to yana gama kira dan bijimin nan zai kwashe kasan sai ya watsa ma dan bijimin sai dan bijimin ya zama ya zama dabba sai kama oh yana kara ya ce ha za ila musu ai ga Allah Musa ya tafi ba zai dawo ba shine Allah ce man da wahawaye ba sa ganin dabin jini ba ya magana da su bai shirye da su al komi suka rike shi kai suka sun zama a tsaye wanda ba su gina biya dinin yayin da aka kai da zuwa cikin hannayen su aina limu ala ibadati baya dai Musa ya je zai gana da Allah Allah ce Musa ka san abin da yake faruwa a bayan ka yake ban sani ba ce ai mutanen ka sun kafirce bayana to shine ne Musa ya dawo da ya dawo shi kenan Allah ya dan bijimi ya faɗi nan gaban Musa yayin da suka yi nadama wara'u suka ga abilu sun alam alimu suka san annahu qaddalu sun bace biya da ita wa zalika ba'da rujui Musa bayan dawo Musa ne kalu suka ce in lam yarhamna rabbuna wallahi dan ubangiji mu bai mana rahama ba wa yaghfir lana بالياء والتاء هو تكلنا فيهما أتكنس لنكونن من الخاسرين والله إذا مزوجين خسارة
ولما رجع موسى إلى قومه فقال آسفا قال بئس ما كتبتم من بعدي أعزلتم ما وعدتكم وأنا كذبها وأخذت رأس أخيه ارجعوا إليه قال ابن عمر إلى قوم تبعوني وكانوا يمثلونني فلا تسمع بي الأعداء فلا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب لي ولا يحمل على الله رحمتك وأنت أرحم الراحمين falamma raja Musa yayin da ne Musa ya dawo ila qaumihi zuwa mutanensa bayan Allah ya bashi labari ga abin da ya faru bayan sa ya komo galbana yana mai fushi min jahannam asiban yana mai tsananin bakin shi qala lahum sai annabi Musa ya ce musu qala lahum ya ce musu na bi sama hadafununi yayin muni da labatan halifanci halattun muni ha dauka halifance ni min ba'di bayana khilafatukum hadhihi haythu ashraktum bayan na bar ku kuna tauhidi na dawo na tare da kun shirka a ajiltum amra rabbikum shin kun gaggauta al'amarin ubangijin ku ne na ce ku jira ni zan je mu gana da Allah zan kawo muku littafi daga Allah wanda zai zo ya rarrabe muku abin da za ku shine a taura yanzu kuma gashi kun zo kun bautan nan da jini a ajibtum amra rabbikum shin kun ga kun gaggauta al'amarin ubangijin ku ne wa kal alwaha annunan da ya dauko na al-tauran nan ya jefar da shi saboda kushi alwa taurati kalaman da rabbihi fatakassara annunan da suka kare ne wa akhadha bi ra'sihi ya kama kan dan uwansa annabi harun ay bi sha'anihi bi yaminihi wa li yadihi bi shimalihi ya kama hannun damansa ya ja gemunsa ya ja gashin kansa yana ja a ƙasa ya ji rubo ilaihi yana jan shi zuwa gare shi ya zan barka ka zamo halifa na kana annabi a cikinsu kana gani kuma aka bauta mu wani ba Allah bai na jansa kada sai harun ne shi yamna ummi mai fajin da kasarin ni min fajiya ko yamna umma arada yana nufin ummi ya dan dan uwana wa zikirwa ce mashi dan nan kwanan nan a azabu da karfihi ya ji sa yi taushi a zuciyarsa innal qawma sun afuni ai mutanen da suka rauna da ni wa kadu yaqtuluna bi sun so ma su kashe ni dun nace su dena wala tushbih bi al a'da kar ka faranta ran abokan gaba da ni me hana cika da walakantar wanka iyaye don ya kama geminsa ya kama gashin kansa yana ja ce kar ka yi mun haka wala tajalni karka sanya ni ma alqawmi zalimin cikin mutane azzalimai bi ibadatil ijil da bautar dan bi bi fil mu'akhadhatin kama qala sai musa ya ce rabbi gifirli allah kai mani gafara ma sana'atu bi akhi abinda nayi da dan uwa na haruna nan allah ka san ku shine domin kai allah kai mani gafara wani akhi kamar dan uwan na ma gafara ashiraka ku fi du'a'i irda'an lahu malamai suka ce ya hada dan uwan nasa dan ya yarda da shi ya ce Allah ya mashi gafara ya ma dan uwan gafara dan ya ji sanyi ya manta da abin da ya faru wa dafa'an dan tunkudewa ne shamati ji ga dariya maki damiya cikin sa wa nihilla ka shigar da mu fi rahmatika a cikin rahamanka wa anta kai Allah kai ne arhamur rahimin mafi rahaman masu rahama qala ta'ala إلا الذين كفروا بالعباد لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المنكرين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى وقد أخذ دعاء وفيه الحكى ودمر للذين هم بربهم يعملون
إن الذين اتخذوا الإنجيل حقيقة وأن سكن تنبجمي إلها من بوتا سينالهم قلب تصنف شيري زعيم سيني عذابا من ربهم لك وبنجلهم وذلة لقد كنت في الحياة الدنيا أعيوا الدنيا وعذبوا أكاذب تدسوا بالأمر بقتل أنفسهم وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة aka ce ku kashe kanku can a cikin sunan faqatulu anfusakum wato su bani isra'ila in wani ya yi manna sai a ce wanda bai yi bai kashe niyya sabanin mu al'umma annabi muhammadu da yake al'umma rahama ne sai a ce ka tuba an ka tuba shi ke to aka ce ba za a karbi tuban su ba sai wanda bai yi bautan ba ya kashe dan wanda ya bauta din a ciki wani akwai ubansa wani akwai dansa wani akwai dan uwansa Allah ya ce a'a sai dai an yi haka annabi Musa ya za ya haka ce Allah dai ya ce a yi aka dauko aka kama su girgije mai duhu sai rufe ba a ganin sai shi wanda bai bai na ganin wanda ya din sai da suka kashe kanunsu sannan Allah ce wa wani alaihi musallatu aka sanya musu kaskanci da yawan kiyama wa kazalika kama jazainahum kamar yadda muka yi musu zakayya ne zil mustarin mun ce zaka mu magariyata Allah min ishraki da shirka wa ghairihi da wannan sa wallazina amilu sayyi'at wadanda suka ta munanan aiki sun matabu raja'u an asasa tuba ma'anan tuba dawowa daga aikin barna suka dawo an haga barinta min bariya bayanta wa amanu billahi suka ba da gaskiya da Allah inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim hakika ubangijin ka mai gafara ne ga su mai rahama min bariya bayan tuba da walamma saka da an motsal garab yayin da fushi ya nada ma Allah ya tsora a fadar arwaha ya gama fushin sai ya kwakwashe allunan da ya jefar wanda suka kai allati alqaha wafi nufatiha a cikin abin da aka rubuta a cikin littafin attaura din nan akwai hudan shiriya min al-dalalati daga bata wa rahmatan da rahama yahum lil ladina hum li rabbihim yarhabun ga wadanda suke tsoron ubangiji hum su ya hakuna suke tsoron da rabbihim ga ubangiji wa qulil allahu al-mafuni li takabbuhi li rabbihim an ankanu
وأشار موسى قومه سبعين رجلا ميقاتنا فلما أخذته الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من أمر وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
فأني بوتا أم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in sun tuba zai gafarta musu to aka ce wa nai Musa lalle ya zabo mutum biyar biyar daga kowane gida na sifu yayan annabi ya muku nan su goma sha biyu ya debo mutum biyar biyar su zo su je wajen Allah ai munajati da su su ji Musa na magana da Allah su yanci hankali cewa ba ruwan su shine waqtara Musa ba annabi Musa ya zaɓi mutanen sa min qaumihi 70 rajulan mutum 70 dan man lam ya'mal al-ijla daga wanda ba su bauta ma dan mujimi ba bi amrihi da horon Allah ta'ala ne me ka jina zuwa lokacin ayi lokacin lokaci alladhi wa innahu da muka yi masa alƙawari bi tiyanihim da zuwan su fi a cikin sa ya ajiru don su yi hanzari min ibadati asabihi min ijla na bautan dan bijimi da yan uwansu suka yi faharaja bihim annai musa ya ɗebo wannan mutum saba'in suka kama hanya za su je duru sina inda yake magana da allah falamma a wata nufin rajbatu yayin da girgiza ya kama su qala alzalzalatu ashadidat qala ibn abbas li annahum lam yazalu qawmuhum hina abadu al-ijla da suka je sai girgizan kasa ya kama su dalili kuwa ba su ware ga mutanensu da suka bauta mata jini ba قال يجي وهم غير الذين سألوا رأيت باسوني ونسكن بغني با وأخذتهم الصائقة آوى يكاما قال موسى موسى ينا مناجاة إلى الله yana waiwaiwa sai ga waɗannan mutane da ya zo da su mutum saba'in duka sun so mai gaba ɗaya duk sun faɗi saboda razana sai musa ya ce a mafiya ubangiji laushi ta halaka ta mulkin gaba allah to na shiga wata matsala ke da ka so na ka halakar da su kamin runan kabla horoji bihim li ayyana banu isra'ila dun bani isra'ila su gani kai kai amma yanzu in na koma ni kadai na ce musu mutum saba'in nan gaba ɗaya sun halaka tuhuma na za su yi na san mutane na da ka so Allah ai da abin da ya yi da sai ka kashe su a gabansu wala ya tahimuni ba za su tumce ni ba kuma in za ka kashe wa iyaye ka hada haddani ya Allah atuhlikuna bima qala subhanahu minna Allah ya suka halakar da mu da aikin samuhan mu istibham istidadi wato neman istibhami ne da neman rausawa daga wani ai la tu'azzina Allah kar kai mana azaba bi zambi gairina da zunubin wani imma hiya ai bata zamo ba ai fitnatul lati wa qad biha subha fitnan da wawaye suka auka a ciki illa fitnatuka sai fitnan ka ne ibtila'u ka jarabanka تضل بها من تشاء كان فتت وان لك زور إذا إلا له متر وتعدي كان شرين من تشاء وان لك زور هداية شرين ذا أنت ولينا الله كيدي مجمن شمل الأمر فاغفر لنا كغافر تامنا وارحمنا كيمنا رحمة وأنت خير الغافرين الله كيدي مبيه جمال رحمة نعم وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إلا هدنا إليه على الذي أبشر به ونشرا ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
نعم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة ya ubangiji a cikin roƙon da muke yi Allah ka wajabta mana kyakkyawan aiki gare mu a wannan gidan duniya wa fi lahirati lahira ka ba mu hasanatan kyakkyawa inna kunna ilayka Allah mu dai mun tuba gare ka qala ta'ala Allah ta'ala ya ce azabi usibu biha bihi man asha wa azabana lalle zan samar da ita ga wanda na so azabtar da shi amma wa rahmati rahmana wasi'at kulli shay'in ta yarwaci dukkan komai fi duniya a duniya fa sa'aktubuha da sannazan rubuta ta bil akhirati a gidan lahira alladhina yattaquna lil ladina yattaquna ga wanda suke tsoron Allah wa yutuna zakata suke ba da zakka والذين هم بآياتنا يؤمنون لو نسكي بارك كان آيون فأنت لوكة الله الله يشي رحمتي وسعت كل شيء rahama na ta dauki dukkan komi ma'ana duk abin da ka gani rahamar Allah ya fi shi girma komi girman zunubi rahamar Allah ya fi girma sai Iblis ya ce to ai shikenan ba da amma ni ma shawun ne ni ma shawun ne rahamar Allah ta tabbata a kaina sai Allah ya ce to ban da kai ba za a tukuha zan tabbatar da ita lillazina ya takuna ga masu tsoron Allah tsoron Allah ko bin umarnin Allah da rashin da nisantar hannun Allah kai ba ka daga cikin mutakuna tunda baka bi umarnin Allah ba sai ya hudu ka ce to mun haka ne ai mun mun shiga yahudu da nasara sai Allah ce ba mu ba kuma alladheena yutuna zakata للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا مؤمنون الذين يتبعون الرسول الذي أرسل الذين يتبعون الرسول الذي أرسل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وذو عنهم ذكرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعذبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين ولن يتبعون أن يتبعون الرسول النبي الأمية wanda suke bin manzo al'ummiya ga ummi shine annabi Muhammad ma'anan ummi mutumin da ya zo duniya bai da wata luga sai na mahaifiyarsa mutum da bai taba zuwa makaranta ba bai taba koyon karatu ba bai taba koyon rubutu ba to in ba annabi muhammadu ba duk wanda aka ce da shi ai bai taba zuwa makaranta ba bai taba karatu ba ai bai ne a wurin shi shi ko annabi muhammadu daraja bai yi karatun ba bai koyi rubutun ba bai ba wanda ya daura da shi sai ubangiji ya fi kowa sani ya fi kowa ilimi ya fi kowa hankali ya fi kowa natsuwa ya fi kowa yana ba da labarin jiya da shekaran jiya shine Allah ce allazina yajidunahu maktuban wannan annabi ummi da zai zo sun same shi a rubuce a rubuce indahu abunsu a cikin attaura wallin jila da linjila bismihi da sunan annabi wasu fatihi da sifarsa shi wani wani daga cikin abin cikin bani isra'ila ka abul habari ya ce sunan annabi yana da yawa a wajen yan aljanna abdul karim a wajen ahalin nari abdul jabbari a wajen madoka al'arshi abdul majid a wajen sauran mala'iku kuma abdul hamidi a wajen annabawa abdul wahabi a wajen shaidanu abdul gahim a wajen aljannu abdul rahimi a wajen duwatsu abdul maliki a cikin asarari abdul qadiri a teku abdul muhaimini a wajen kwari ma abdul giyasi a wajen dabbobi abdul razaki a attaura mazun mazun alinjila daba daba alqur'ani ko yace akibu a zabura faru a wajen Allah ɗaha Muhammadu shi ne Allah yake cewa in ba Yahude ya ce bai san annabi ƙarya yake in ba Nasure ya ce ne bai san annabi ƙarya yake allazi na yaji nuna hu makatuban indahu sai taurata wani sannan an gaya musu abin da zai yi in annabin ya zo ya muruhun bil ma'ruf zai aike su ya hore su da aikin alhairi wa yanhaqum ya anibu anil munkari gabarin abinki wa yudillu lahum an-tayyibat zai halatta musu dana dan abinci mimma mutum daga abin da aka haramta fi shari'in a cikin shari'ar su a shari'ar yahudawa ba a cin kitse ba a cin dabba daban-daban masu daɗi ne an gaya musu cewa idan annabi muhammadu ya zo to su huta kawai su bar addinin su ga annabi muhammadu duk wannan dada dan abincin da aka ce haram shi zai ce halal ne su ci gaba da shi wa yuharrimu lahum rahmain zai haramta musu cin munanan abubuwa min almaitati wa ghairiha matanciya da waninta wa yadau anhum israhum zai saryan da nauyin su da aka sa musu me nauyi ba yahude in zai ba da zakka sai ya ce sai ya raba hudu ya ba da kashi daya idan al'umma annabi sun zo sai annabi ya ce a ka kasa goma ka ba da kashi daya na noma haka ne idan na kuɗi ne ka kasa shi kashi arba'in ka ɗauki kashi ɗaya ka bayar in ma noma ne in ka shayar to ka ba da rabin rabin goma ɗin rabin rabin mushi kaga idan najasa ya samu tufafin mani isra'ila maimakon a sa ruwa a wanke a sai dai a samu almakashi a yanke wurin to idan annabi ya zo wannan nauyin zai ce yi gaban ruwa shikenan ka wuce magana ya kare da yahudawa da nasara ba dama su yi addini akan hanya don ɗan ƙasan bai da tsarki sai inda aka keɓance don sabis saboda haka ba za ka taɓa ganin su a wani wuri ba sai a church ko a gida ba za su yi ba to idan annabi ya zo Allah ya ce wannan nauyin za a ɗauke musu don da zaran annabi ya zo zai ce Allah ya tsarkake duk duniya gaba daya duk duniya Allah ya tsarkake kuma annabi al'umma annabi duk inda ka samu kanka kai kai kai kai Allah sujada ko akan dutse ko a kan rairayi ko a kan kasatan dauri in dai ba najasa ka gani a wurin ba shine Allah yake ce masa an rubuta musu irin waɗannan maganganu a cikin littafansu a taura zai sani musu da nauyin nan da ya ɗaura musu wal aghlala da tsanance tsanance allati kanat alaihim wanda suke kansu kamar qatlin nafs kamar yadda muka faɗa cewa ba a karɓan tuban wanda bai yi laifi ba sai ya kashe wanda ya laifin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo Allah ya ce zan yanke musu wannan wa kare asarin najasa sai yanke gurbin najasa ka ga al'umma annabi in ka kashe mutum ne zai gaba da diyya idan ba a yafe maka ba an yafe kuma a kashe mutum ne ba wani wanda zai dauki laifin wani wala ta zurwa da rashin wasu rusula walladina amanu bihi wadanda suka ba da gaskiya da annabi minhum daga cikin yahudu da nasara wa azzaruhu wa qaruhu suka girmama annabi wa nasaruhu suka taimake shi واتبعوا النور الذي انزل معه سكا بحسكن اكثروا كرتار النبي محمد صلى الله عليه وسلم آه القران كنا اولئك هم المفلحون وان جانك سوني ما صبر
قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت وآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتقوه لعلكم تعتدون ومن قوم موسى أمة يحدث بالحق وبه يعذبون
قل خدام للنبي صلى الله عليه وسلم Allah yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗa ya Rasulullah ya ayyuhan nas ya ku mutane inni rasulullahi ilaykum ni manzon Allah ne zuwa gare ku jami'an baki daya manzon Allah shi gaba ɗaya ne tun daga ran da annabi ya zo annabin kowa ne duk duniya gaba daya ba irin sauran annabawa wannan annabi na wannan gari wannan yana wannan gari ba shi annabi ba manzon Allah ne baki daya mutane da aljanu da kowa da kowa alladhi lahu mulku samawati Allah nan da yake da mulkin sammai wal alli da ƙasa la ilaha illa huwa ba abin bautawa da haƙƙin abauta masa sai shi Allah nan yuhyi wa yumiitu shi yake rayawa shi yake matarwa fa aminu billahi ku ba da gaskiya da Allah wa rasulihi da manzansa annabi ummi annabin nan ba ummi wanda kuka san shi kuka fi kowa sanin ba ummi ne ya taso a garin makka ana aka haife shi bai taba koyon rubutu ba bai taba koyon karatu ba bai girma tsakanin uwa da uwa ba bai zauna da kakanni ba bai tafi ko ina ba bai koyi karatu ba bai koyi rubutu ba da ya koya ne ku ce tsananin hazaka ne yasa haka Allah ya ce shi ummi ne allazi yu'minu billahi wanda yake ba da gaskiya da Allah wa kalimati da kalmomin Allah alqur'ani wa tabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtaduna kwa shari'a min qamin Musa a cikin mutanen annabi Musa akwai ummatun jama'atun jama'a ya'luna nasa suna shirye da mutane bil haqqi da gaskiya wa bihi ajalla suna bauta ya bihi shi bil hukumi a cikin hukunci an ce waɗannan mutanen da Allah ce annabi sallallahu alaihi ya bada labari ya ce waɗansu mutane suna can a keɓe a duniya suna wani wuri daban wanda ba wanda ya sai inda suke sai Allah to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana da zai je Isra'i ya ce ya je ya wuce ya wuce inda suke da ya wuce inda ya ga sai ya gansu in za su yi kabari sai su rufe matacce a gaban gidansu sai ce me yasa kuke binne mutane matattu a gaban gidanku ka ce don kullum in mun fito mutunan nan za mu komo kar mu manta da mutuwa sai ce to na ga ko garin nan wannan al'umma ba ku da kasuwanni suka ce a ba mu da kasuwa abin da muke yi in shuka ya zo kowa zai shuka a cikin mu idan girbi ya zo kowa zai girbe kowa zai ɗibi daidai abin da zai ci shekara sauran sai bar shi a gona mai bukata ya je ni ba haka kuke yi zai ce to annabi sallallahu alaihi wasallam na gan ku ba ku da sarakuna suka ce ai ba wanda ke zalincin juna tsakanin mu in ana zalunci ne ake neman sarauta ba mun ba ruwan mu da mala'in salamuna sai manzo Allah ya ce na gan ku kullum tufan ku bata da ci ce a ai ba da ci ai dattin al'umman ka ne yasa rigan ke da ci ai zunubin al'umman ka yasa rigan ke da ci mu ba ma saban Allah ba ne rigan mai da ci a ta ya na gan ku kullum waɗansu jama'a cikin ku suna ta dariya sai ce suka ce ka sa mun ta muke dariya ya rasulullahi wani ne daga cikin mu ya mutu da imani shine muke farin ciki muke ta dariya kita na ga wani sashin kuma suna kuka suka ce eh abin da yasa suka yi an haifa musu ɗani suna tunanin me dan zai zama me zai dan dan zai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka ne eh mu ne ummatin nan na ne mu za ce mu annabi ya ce to ni ne annabi muhammad sai ya kira su zuwa musulunci zuwa karɓi shahadatu an la ilaha illallah annabi ya sanar da su fatiha da surori goma ya wajauta musu sallah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wa min qawmin Musa ummatun yahduna bil haqqi wa yajidun fatana wa qabbana rusula ashraka asbata wa rumana wa amana ila musa istasalu qawmu wa akbar ba'saka min hajar فانبجست منه اثنتا عشرة عينا كذلك كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام علمنا عليهم المن والسبيل كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وقطعناهم فرقنا بني اسرائيل من رب بني اسرائيل اثنتي عشرة اسباطا جيكو جيكو مشاهد ومن دا انتنا دي lokacin da annabi yusuf ya mabarki ce ni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytu min shadi ahada ashara shine sani ashara shi din kai waɗannan ne Allah ce mun rarraba bani Isra'ila sun gida goma sha biyu kuma man bajanin ma kanu wa awaina muka yi wahayi zuwa Musa idis tasahu qaumuhu yayin da mutanen su suka nemi shayarwa fiti lokacin da Allah ya halakar da Fir'auna sun fito kuma ya ji abin da suka ce a ba su dan bijimi wannan ya wuce a ba su abin gonki wannan ya wuce suka zo suka yi bautar dan mujimi suka zo ganawa da Allah suka ce wai sai sun ga Allah Allah ya ce ba za ku gane ba daga nan ne Allah ya ce to na canza muku gari ku je ku shiga gari kaza in kun je ga abin da za ku shiga shikenan sai suka ki bin umarnin Annabi Musa alaihi salam sai su Allah ya ce to na sa musu imuwa sai da suka shekara 40 suna neman garin ba samu ba wa halin tafiyan ne sai kishi ya same su to Musa ka roƙa mana Allah Allah ya ba mu ruwa to shine annabi Musa Allah ya masa wahayi ruwa ake so idrin bi asakal hajar ka bugi dutse da sandanka ba zarabahu dan shi dutsen annabi Musa ya dauke shi tun yana gidan Fir'auna lokacin da yake gidan Fir'auna kamin ya zama annabi ya je zai wanka sai kwashi tubabin sai dora akan wani dan karamin dutse sai shiga yana wanka don baya wanka da mutanen gari ka san al'adar mutanen bakin kogi tsiraici bai damu manyan za ka sun tsiraici to shi ko annabi Musa in ya zo sai ware gefe guda sai yake wanka to sai suka ce ba wani abu ya sa yake wanka tare da mu ba tare da mu koyewa yake da shi to Allah yana so ya nuna annabi Musa bai da koyewa din yana dorawa akan dutsen nan Musa yana can yana wankan sa sai ga dutse ya fara gudu da tufafinsa yana bi yana sau bi hajaru sau bi hajaru dutse bai tsaya ba sai tsakiyar jama'a da dutse ya tsaya tsakiyar jama'a su daga ashe lafiyar shi lau ashe dai bai da koyo ashe bai da koyo to shi ne zai daki dutsen Allah ya ce a a sa dutsen aljihu yana amfani zai amfane ka to can ga sanda yau da aka zo ana neman ruwa ya za a yi sai Allah ya ce ba kun nazrib bi asaka ajara wannan dutsen ne da ka dauko nan buge shi da sandan buge shi da sandan kuma ka san su da kishi su gida goma sha biyu na wai kowa ba zai sha aure ɗaya ba kowa na gidansu zai sha ko shine Allah ce fanbajazat min husnata asharata aina sai aka samu idon ruwa goma sha biyu kai ka sha na gidan mu ni sha na gidan mu kowa ya sha nasa kaga mu'jizar annabi Musa ke ina shi da annabi Muhammad shi ko annabi Muhammad da aka rasa ruwan a a ba maganar dutse ba maganar dutse a kawo ruwan da ya saura a kawo ƙarya annabi ya sa hannu ruwa ya dinga bugowa a hannunsa gol gol gol gol gol gol bayan kana bayan kana Musa saka kawo bidar bil asata ha amulu bihana umayin saka safu wa man zai hali ka ya ahmad idan Musa ya ce yana son ganin Allah Allah ya ce kai baka isa ka gani ba tunda ba kai annabi bane da annabi ne ba shi ya ce yana son ganin Allah ba Allah ya ce zo ka gani zo ka gani sai ga annabi yana son ma ka zabar fu'adu mara afa tumaru na mu ala bara'a ثم دنا فتدلى فكان كما قوسين او ان ما الى عبده ما اعطى صلى الله عليه وسلم wannan dai abin da Musa ya tsaya kenan yau ya bi dutse an samu idan ruwa goma sha biyu kana alima kullu unasin mashrabahum kowane gida kowane dai kika ya san wurin shayar su sannan mudallalla alaihim al-gamama muka inwantar da girgiji akan su fiti a lokacin imuwan min harrin shamsi wannan girmamawa da Allah musu ga shi dai Allah ya azabtar da su sai kun yi imuwa na shekara arba'in ba za ku gane garin ba amma tun da annabi Musa na ciki annabi Haruna na ciki Allah ya ce to ka su sha rana a kawo inuwa ai musu sannan wa anzalna alaykum al-manna wa salwa muka saukar da zarfa da soyayyen tsuntsu a kan ba sa noma ba wurin tsaya noma kullum sai a kawo musu abinci daga sama su ci a ɗauki abinci daga sama su ci banda bani isra'ila suka ce kai musa mun mun kosa da wannan udola na yi bujina ma bi mitra da nan bakari hawa bi dai hawa mu hawa da sai an kala ta tabbil ladhi wa annabi ladhi eh bi mitra da kuma ta wanda ake kawo mashi abinci daga sama ba fadi a kawo mashi zuma a kawo mashi nama a kawo mashi abinci ruwan sanyi Allah ya dauke abinsa ai mun gaji da wannan musa kullun kenan ba za a kawo mana kayan noma ba aka ce to mu je gonan mu idan an kawo masu manna da salawa Allah ya ce kulu min dayyibati ma razaqnakum ku ci dada da abin da muka azurta ku wa ma zalamuna wa fi zalunci wa lakin kanu ma muzawwiruna su azzalimai ne masu zalunta kansu
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حفة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنجزي المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم تركا من السماء بما كانوا يظلمون har yau da ya Allah yana faɗin irin munin halin bani Isra'ila in an musu wannan su yi wannan in an musu wannan da wannan to an gama dimuwa an kawo musu abinci to da aka zo an samu gari za a shiga wasu kurkatu ya yi zikila na mu yayin da aka ce musu uskun muhazihil qaryata ku zauni wannan alƙarya bani Isra'ila wa kulu ku ci min ha daga cikin ta aiki duk inda ko ga gana ba wa kulu ku ce in za ku shiga garin amurna fitatu Allah ka san yadda zunuban mu haka za ku shiga kuna ce Allah ka gaba ta mana sannan in za ku shiga garin wa kulul babu sujjada ku shiga kofan alƙaryan kuna sujada amma sujuda in hina'in sujudan sun kuyawa idan kuka yi haka na gafir da nuni والتائب تغفر للمفعول za a gafarta ko za mu gafarta lakum gare ku hadaya ku kuramuran wa sanazidil muhsinin sannan za mu ƙara mu masu kyautatawa min da'ati da biyayya sauran lana wa baddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum waɗanda suka yi zalunci daga cikin su suka musaye wani magana ba wanda aka ce musu ba lokacin da su shiga garin Allah yana cewa ku ce Allah ya gafarta mu ku su gaishe da cewa a'a Allah habbatu bi shi arakin Allah ka ba mu kwaya na shiga Allah ka ba mu Allah ka ba mu kayan noma a'a wa dahalu an ce su shiga sujjadar sai ba su shiga haka ba suka shiga yasmuna ala astahihim suna jin zuwa wurin suna yayin فأرسلنا عليهم رجزا مكسوكا مسك أيقوم تاوى من السماء لك سمع بما كانوا يظلمون ساكيا من شكرا وصنا ذلك
وسألهم عن القرية التي كانت حاربة البحر إذ يأتون بالسبت إذ كان فيهم حيتانهم وهم سبتهم شرعا وهم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعتون قوما الله مهلكهم أو عذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وسألهم كتنبيس يا رسول الله تنبيه دواما توضيحا للذنب عن القرية التي كانت خالد المعين هل يودي irin munanan hali na Yahudawa tambaye su labarin alƙaryar da ta zamo a bakin kogi mujawaratin limahin kurdu wahiya ita ce mutanen auren mawaka abin da ya auku bi a haliya da mutanen ta iz ya aduna fi sabiya da suke shishigi a halin asaba bi sai da samaki da farautan kifi al ma'amuri na bai darin kifi wanda aka hore su su bari a ci iz zarfin ya aduna istatihim itanu yayin da kifaye suke zuwa musu يوم سبتهم رانا أصبر قوس شرعا ظاهرة على الماء الله دي سوي جرب جيسو يجيتو دا يا باكو رانا جمعة سوكا سوبا رانا جمعة أي رانا جمعة ne Allah ya gama halitta to kuma ranar asabar ne suka zaba wai kamar yadda suke baɗi wai Allah ya huta ranar asabar su sun zaɓi ranar asabar ranar hutun nan kuma su huta to Allah ya ce to shikenan asabar din na ajiye ma mutane na sai Allah ya ba al'umma annabi Muhammad Allah ce to tun da kun yi haka to tun ranar asabar ku da kuke bakin kogi banda farautan kifi an haramta farautan kifi haramun ne a ranar Allah ya ce shikenan sai kuma ya jarabce shi ranar asabar sai ruwa ya ambaliya kifaye har kofar gida har cikin gida gashi Allah ya haramta shikenan Allah ya ce in za ta yi mitan gum yau masabtin shurra'an zahiratan al-ma'i ويوم لا يثبتون لا نلبى صبر وهما لا يعزمون السبت أي سائر الأيام لا تأتيهم كيفا ينباس سوى ابتلاء تجربا الله كذلك هكذا ندي الله لا نبوهم بك جربنا بما كانوا يعبدون فكرة يمسكون سنة فاتقين ولما سمك ساد السمكة أكتشي جاكي هكا سي نعم نمر ما كان ولما ساد السمكة ونمسو sai suka yi dabara sai suka haka rami a gidansu idan ruwan ya zo ran asabar duk kifin da ya shiga ba zai fita ba sai ranar lahadi sai su kwashe sai su ga ɗaya ya fara dabara a to ai ga dabara tunda dai ya hana mu ran asabar to mu haka ramin mana da sun zo sai su fada mu kyale shi ran asabar ba za mu kama ba sai ran lahadi shikenan sai suka kasu kashi uku mutanen sulu sun kashi ɗaya su haɗu suka yi farauta ma'ahun tare da masu yi wasu nufin kashi ɗaya kuma na wani kace Allah ba ya hana ku bari ba ku bari ba wasu nufin yanki da ya amsa ko wani sai da suka ce mu dai ba za mu yi farautan ba wallahi ba za mu ce muku komai ba Allah ya riga ya kama wa in adabun ala in qabla ku in qalat ummatun minhum yayin da waɗansu al'umma cikin suke cewa liman tafsu wa lam tanha me yasa ba kai farauta ba kai hani ba ga wanda suka yi suna cewa liman ta'izuna qauman me yasa kuke wa'azi ma mutane الله موجبهم ولا الذي هلكت دسوهم معذبهم ويريم عذابا عذابا شديدا عذابا مثاني قالوا سكتي موئذتنا وعذمه معذرة ينكن هنزليني ألا يتمم يدبا لا تدور بها إلى ربكم لئلا من سبع من كر أدنغن تامو إلى تقسير الزوء تقيتاوا في ترك النهي ولعلهم قوسوا يتقون فاكيا يقتدر فريدا الحمد لله رب العالمين
wannan sun yi girma da sun yi rigima da matar ta ce sai ya yi ta tafi gidansu shi kuma ya ce ya haɗa da ita to yana nan ya aka da shi da cikin sai da biyu ya da biyu sai iyaye da suka ce ai duk da ya ce ba ya haɗa da ita ba a wuri da sani to ya hukunci wannan ya haƙura da ita ai ba shiga ba ne mutamili ne yana yiwa tun da kalman shika bai zo ciki ba ne ya kake nufi da na haƙura da ita a na haƙura da irin halin da ne sai ya yi lauya ya ce zan haƙura da irin halin da nan gaba shi nake nufi auren shi na nan ba abin da ya taɓa auren shi
wannan yana cewa ya shiga itikafi ne sai da wajen jarraba da mutum da ya shiga itikafi ne da wajen jarraba sai aka kira shi da ke jarraba to ya ke fita ya je wannan jarraba ko ko eh to in dai ya fita itikafi ya baci dan sharadin itikafi ba a fita sai ka kai kwanukan da kake yi to amma in ya ɗebi kwanukan bai kai ba ya je jarabawa itikafi ya baci sai zai sake wata kuma
aka magana wannan shi ma ya zama da matarsa sai ni ma sai ya taɓa yin mata ciki biyu to shi ke na fita shekara goma haka sai wanda ya ma sa ke a sai ya yi kuma gidansu shi kuma da hankalin shi ya tashi ya wuce sai ya ce ko ki ce zaman su ya kare har abada a shi kenan ai an gama ya cika da yamma
aka rama da wannan bai balaga ba amma yana da ilimi ne da gudu ya ce jagorancin sallah da wanda suka balaga banda na farilla sai dai na asham
wannan kuma ya karfi wajiba yana yi yau domin sai da azumi ya kama domin tashi domin koma yana karatun Qur'ani saboda ya ji an ce karatun Qur'ani da azumi shi ne aka ji to ya zai to alqur'anin ba istighfari ba salati ba hailala ai alqur'anin ne ma istighfarin alqur'anin ne salatin alqur'anin hailala minti nawa zai lazumin ya koma ya ci gaba da lazumin sa karatun qur'ani yana nan a lokacin sa lazumi yana nan dan minti goma ne ya gama da yamma ya gama saboda haka kuskure ne ya bashi ya koma ya lazumin sa don sharadi an ce bai bai mun ba wani lalurar da ya sa wannan ba lalura bane da zai sa tun da shi ya dukkan su daga alkurani
aka kalla wani na cewa wai mutum zai yi addu'a ku ba su kada
na suba subhana rabbil azim ko subhana rabbil ala suri aka ce ayi suri aka ce ayi in yayi bai ba shi ba an je ko yin duniyan amma dai bai kamata ba ya bari bai za ku rakata ban sab wa ila rabbika fargab in ka gama sallah ga wurin addu'a nan dama ana neman addu'a wurin ka bari abinda manzon Allah ya subhana rabbil azim bi hamdi subhana ila ala bi hamdi su ya kamata kai ba ka ja wani abu a cikin sallah musamman na farilla
wannan yana son haka ya ga saboda akwai dan uwansa uwansa ɗaya uwansa da anin shi amma yana gaba da shi anin tsawon shekara shi da ke nuna gaba tsakanin musulmi da musulmi haramun ne ko da kun yi fada kar ka kaurace ma dan uwanka musulmi fiye da kwana uku idan ka kaurace ya wuce kwana uku ya zama haramu an san dan adam zai fushi kamar yanka kansa saboda fushi aka ce to an daga maka gaba na kwana uku in kwana uku ya wuce ka yi hakuri ka dawo wai ba dole ku koma kuna mu'amala irin da ba wani salamu alaikum salamu alaikum shikenan assalamu ya sarki ko bil hijrani cewa salamu alaikum ya fitar da mutum daga kaurace in ya amsa daidai in bai amsa ba kai kafi da laifi ya koma kan salamu alaikum wani in ka mika hannun zai karba to inda zai karba ba salamu alaikum ka kafi da laifi shi in ya ki amsawa ya shiga laifi kai ka tsira
لا لا بابا يا ربنا